الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء ترق وتن جماد الآخرة جرم مائك صلى الله عليه وسلم دبو ليلة داري حدود ثلاثين دا شدة و تقسكو كما تقس مني قوتا takwas ga watan hudu dubu biyu da sha biyar Allah maɗaukacin sarki ya kaddare mu da haɗuwa domin ci gaba da darussan mu a cikin waɗannan littafai masu albarka farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sahabi na arba'in da uku a jerin gwanan sahabban da ake ba mu tarjamarsu ko sirarsu a cikin wannan littafi mai albarka wannan sahabi shine abu huraira sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga cikin sahabban da alkunyarsu ta shafa sunansu malaman hadisi suna da mutanen da suke cewa man orifa bikunyatihi aksara min ismihi wanda sunansa aka fi saninsa da alkunyarsa fiye da sunansa sunan shi sai ya zama an danne shi alkunyarsa ta danna sunan kamar abubakar alkunyarsa ta danna sunansa kamar abu darda alkunyarsa ta danna sunansa kamar abu ayyub al-ansari alkunyarsa ta danna sunansa to abu huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana cikinsu sunansa ba a san shi ba kamar yadda aka san alkunyarsa shi yasa hatta al-imam zahabi rahimahullahu ta'ala da ya tashi a littafinsa shehu alamin nubala shi ya ambace shi da alkunyarsa abu huraira wanda al'adarsa ita ce ko da akwai mutum da alkunyarsa to sunansa yake ambata amma abu huraira sai ya ambace shi da alkunyarsa abu huraira in kana neman haka a haka zaka gan shi ba sai ka koma sunansa na asali ba bale ba shi take da ahfazu sahabati li hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine sahabin da yafi kowanne sahabi yawan hadisai haddar hadisai a cikin sahabban annabi sallallahu ba wanda ya kai shewar riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi riwaya daga wajensu kawai suka yi riwaya daga wajensa almajiran shi wanda suka yi riwaya daga wajensa al-imam zahabi ya ce sun kai 800 almajiran shi kawai wanda suka yi riwaya daga wajensa ka kowa kowa ko kowa hadisi daidai ya ruwaito a wajen shi kaga hadisai 800 kenan to su ku waɗannan da ake ce musu almukfiru ne mina riwaya shi abu hurairan shi ne jagoransu kowannensu ana cewa hadisansa daga ɗari biyar ne zuwa sama to kaga shi almajiran shi kawai su ɗari takwas alimamu zahabi a cin sayarwa alamin nubala sai ya ambaci waɗanda suka yi riwaya a gare shi a cikin alkutubu sitta bukhari muslim abu dawud da tirmidhi na sa ibnu majah to ya ambace su ya lissafo su ga baki daya duk waɗanda suka fitar ma da al-Imam Sayyidina Abu Huraira hadisi a cikin al-kutubu sita to sai ya ambace su malam ya ce al-Imam al-Faqih wannan muqaddima ta Shehu Alamin Nuwala ce kai tsaye ba canza ko harafi al-Imam al-Faqih sayyiduna Abu Huraira shine al-Imam jagowa al-Faqih kuma masanin fiqh wanda Allah ta'ala ya azurta shi da fahimtar addini almujtahidu sannan kuma ya kai haddin matsayin mujtahidi mujtahidi wanda malaman mu suke cewa almujtahidu mutlaq shi mujtahidi wai hawa hawa ne akwai almujtahidu mutlaq in aka ce fulanun mujtahidun mutlaqun kai tsaye yana da damar da yake shiga cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya istinbadi akan kowace mas'ala wanda wasu malaman suna ganin kaman a mazhabin shafi'iyya suna gana imamu shafi shi kaɗai cika wannan sharaɗin amma ne wannan ba daidai ba ne alhafiz sannan kuma mahaddaci ko ka ɗauke shi alhafiz a istilahin malamai ba a kiran mutum alhafiz shi wanda ya ci haddace hadisai dubu ɗari in mutum ya haddace hadisai dubu ɗari sai a kira shi da alhafiz ko kuma alhafiz ya zama istilahi ne a dukkan wani mahaddaci sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne abu huraira ta dausi al-yamani shine sayyidina abu huraira sannan kabilar su sune banu daus sannan kuma al-yamani dan kasar yemen saboda wannan kabilar ta banu daus kabilu ne daga ƙaba'ilu al-yamani ɗaya daga cikin ƙabilolin ƙasar yaman ne mun gane ai sau da ana masa nisba a ce masa addausi sannan kuma a ce masa alyamani wanda mun san manzo Allah sa sama irin falalar da ya faɗi ta mutanen Yaman mun so ne ce al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyatu imani dan ƙasan Yaman ne in kana neman imani na gaske to in ka samu mutanen Yaman to sai ka shafa addu'a wal hikmatu yamaniyatu sannan hikima ilimi su ma ɗan ƙasar yaman Allah ya fitar da mutane masu yawa a cikin sahabban annabi sama daga ƙasar yaman suka zo sai na abu huraira na cikinsu kamar yadda mun san abdullahi bin qais wato abu musa al-ash'ari yana cikinsu da sauran sahabbai sayyidul huffazil asbati shine jagora shugaban mahaddata al-asbat waɗanda suke tabbatattu al-asbat jam'u sabt as-sabt wanda yake tabbatacci a ilimi wanda bai da shakka a cikin abin da yake faɗi wanda bai da shakka a cikin iliminsa sannan ba a da shakka a cikin iliminsa iliminsa na gaskiya ne aslama mutaakhiran ya musulunta daga baya baya za mu ji yaushe musulunta wa shahida khaybara ya halarci yakin haibar yakin haibar amma kamar yadda malamai suka tabbatar abu huraira da kansa ya ruwaito cewa ya zo haibar amma an gama yakin mun gane ya zo haibar amma an gama yaki an gama yakin haibar sai ga shi kuma ya iso kuma wannan shekara ya musulunta shekara ta bakwai bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina to a wannan lokacin sayyidina abu huraira ya zo ya musulunta an gama yakin khaibar so da haka nan wa shahida khaibara amma ba da ne ba dan qida'il ma'araka bayan yaki ya kare sai ya zo khaibar ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan sai aka rankayo aka da Madina dama kuma khaibara ai kusa take da Madina ba nisa tsakaninta da Madina kana fil jahiliyyah ismuhu abdu shamsi a jahiliya sunansa abdu shams kafin ya musulunta sunansa abdu shams kun san akwai abdu shams akwai abdul uzza akwai abdullati da sauran sunaye irin waɗannan da ake abbada su zuwa ga gumaka ko ababen bauta ai a shamsu ihdal ma'budati a indahu rana tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bauta mawa abu aswadi ana masa alkunya da abu aswadi fasammahu rasulullahi sama abdullahi da ya musulunta sai manzo sama ya sa masa abdullahi wannan yana ɗaya daga cikin sunayen da aka ambata wannan da aka yi saɓani a game da sunayen sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wani lokaci can in ba ku manta ba mun taɓa zuwa muka ambaci sunayen gabaki ɗaya kamar yadda al-imam al-hafiz ibn hajar ya ambata a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba da shi da al-imam ibn al-asir a cikin usdul ghaba في معرفة الصحابة دا الإمام الذهبي أتشن سير علام النبلاء دك نرسن أمبتشون أن ننسونا يا أنكم بكم من تابا ما أمبتشيس شيء زانا با با بقاتا في من ساكي زوا ما أمبتشون أن ننسونا يا أنكم تنوتو وكناه أبا هريرة سنن مزل سمي مسا القنيا دا أبو هريرة فعن عبد الله بن رافع عن كبود عبد الله بن رافع قلت لأبي هريرة يتي ناتي مسيدنا أبو هريرة لما كان نوك أبا هريرة me yasa suka maka alkunya da Abu Huraira a cikin ‘ya'yanka kuma ai ba Huraira Huraira tasgiri ne na alhirru ko alhirratu alhirratu ashannawr ashannawr alkiddu mage kenan kuliya ko missa ko mage ko miyau ko to haka a larabci ma take da suna inna hamina tsawafina shi yasa sunayenta ya suka yawa ana kanta ana son mage sai dai matsorata ne za ka suke gudun mage amma mage inna ha min tsawafina so da kahi min alhaywanat alifa tana dai daga cikin dabbobi da ake sabawa da su wani ba bincike daga baya bayan nan da aka yi an ce wai tana kawo karancin ciwon zuciya saboda idan mutum yana tare da ita to zai na ce idan ba ta hawa kayan shi ta mashi bawali ko ta tattona ta tattona ta bayan gida ka buɗe akwatin ka manta ka bar shi a buɗe ta zo ta shiga ta bayan gida tun ba ta wannan kam za ta sa ka ba za ka yi ciwon zuciya ba amma ko in ta makara nan ina jin zuciya ka sai ta buga Allah shi kyauta to hiya dai mina tsawafin shaidar da manzon sama ya bata kenan ko qala amma tafraqu minni yace idan na baka labari idan na baka labarin dalilin da yasa aka kira ni da Abu Huraira amma tafraqu minni ba za ka guje ni ba qultu bala sai na ce a'a me zai sa in guje ka inni la ahabuka ai ni ina ganin kwarjininka ba abin da zai sa in guje ka sai ka bani labarin dalilin da yasa ake ce maka Abu Huraira qala kuntu ar'a ghanaman li ahli yace na kasance ina kiwon dabbobi ƙanana bisashe ƙanana tumakai da awakai ga mutane na fakanat li hurairatun al'abu biha sai na zama ina da wata 'yar mage da nake wasa da ita fakan nauni biha sai suka sa mini alkunya sai ake ce min abu huraira kaga wannan kamar ya ci karo da cewa manzo Allah sama ne ya kira shi da abu huraira din tunda ya ce ahaluhu ya ce kuntu ar'a naman li ahali kuma wannan hadisin al'imamu tirmidhi ya ruwaito shi da al'imamu abu dawud kuma isnadinsa ingantacce ne al'imamu tirmidhi afwan al'imamu abu dawud bai ruwaito shi ba to ala ayyati halin ko dai ya kasance dama an sa masa wannan alkunya kuma ya zo manzala su sama ya tabbata domin akwai riwayar da ya ce sammani rasulullah sallama ko kannani rasulullah sallama a bahirri a bahirri ba tasgiri domin huraira din ai tasgiri ne fu'aila tasgiri ne na hirrin hirratun hurairatun to ko dai dama can haka ake da manzon sama ya zo da ya zo wajen manzon sama sai manzon sama ya ta ƙara tabbatar masa da haka ko kuma abin ya maimaitu domin akwai riwayar da aka ce ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bargo sai aka ga wani abu na mutsu mutsu a cikin bargon aka tambaye shi me sai ce ai mage ce sai manzon sama ya ce masa ya aba huraira ya kai baban yar mage to a takaice dai abu huraira alkunyar ta ce ba dan yana da ɗa ko ya sunanta huraira ba mun gane ai mu ka san soyayya soyayyan mu ga sahabbai shi yasa sai mutum ya haifi a kawai sai ya sa mata suna huraira sai ta dana ce ai sunan ta fulera ai hurairan nan ai fuleran nan ai huraira ce to irin wannan ne حمل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه حقيقة سيدنا أبو هريرة يدقو إلمي من يوى طيبا كما من البركة مباركا فيه وان الله يا البركة أتكنسا لم يلحق في كثرته بأرسكيش بأ يوى إلمنسا sannan وحدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين sannan أنسى مصحبي da yawa da tabi'ai da yawa sun yi riwaya daga gare shi kamar yadda na ambata mana al-imamu zahabi rahimahullahu ta'ala ce masu riwaya daga gare shi sun kai 800 masu riwaya a gare shi sun kai 800 wanda suka yi riwaya daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu waɗanda ku suka masa riwaya daga alkutubu sitta to sun kai wajen shafi nawa haka malam az-zahabi ta ambatan su a cikin siyar alamin nubala kuma ya ambace su duka wa sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam arba'a sinin amma duk wannan albarkar da ya sama ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne shekaru ɗaiɗai hudu kawai kaga rubba umrin qasrat amaduhu wa tas'at amdaduhu ce akwai rayuwar da zaka ga in ka bude ta ba ta da tsawo amma kuma abubuwan da ta bada aka ci gajiyar su sai su zama masu yawa masu albarka shekara hudu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine kauli rajihi ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira shekarar da aka yi yakin khaibara an gama yakin khaibara ya zo sai suka ranka ya da annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma garin madina ya taho daga garin su can yaman sannan kuma ya rayu da manzo Allah sama har zuwa fatin sa manzo Allah sama ya rasu shekara ta goma ko sha ɗaya bayan hijirarsa daga maka zuwa madina قال الذهبي وهذا أصح wannan ita ce magan tafi inganci famin futuhi khaybar ila alwafati arba'atu a'wamin wa layali domin daga fatu khaibar da aka yi khaibar ta dawo ta zama garin musulmai aka kori yahudawa daga wannan lokacin har zuwa wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai arba'atu awamin akwai shekaru hudu wa layalin da kuma wasu darare shi yasa sai a ce annabi sallama ya rasu bayan hijirarsa da shekara goma ko kuma a ce shekara goma sha ɗaya akwai lissafi na idan shekara ta shiga to larabawa wani zubin sukan lissafa wannan shigar shekara ko da wata ɗaya aka ci ko wata biyu in an tashi lissafi sai a ce shekarun shi sha ɗaya ko shekarun shi sha biyu tun da ya shiga shekara yi wata ɗaya ko yi wata biyu to sai kawai sai a haɗa mun gane sannan kuma mun sani cewa lissafin hijira daga watan almuharram ya zama shine farko to kun san cewa a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu aka fara to shi yasa wajen lissafin shekarun da suke kafin wannan wannan nan watannin in ka tara su sai su baka wasu shekaru mun gane ai farawa kila daga watan da ake farawa da shi a da domin da ba almuharram suke fara kirga da shi ba ba shi ake fara kirga da shi ba ba shi bane farkon wata mun gane ai domin yana cin al-ashhurul hurum alashirul hum kuma ba a yaƙi a cikinsu dukkaninsu ba a yaƙi a cikinsu kare idan ka ce almuharram sannan kuma zulhijja da zulqa'da kaga baya kayo to lissafin su dai na shekaru malamai sun yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan akwai wani abin nan littafi na ɗalibin albani haka da ya rubuta akan irin waɗannan bayanan na shekaru to Allah shi taimake mu sai mu tsaya a nan kun sai yanzu lokacin mu zai ragu an ƙara littafi da